الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بتقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماويه جهنم وبئس المصير a kamar yadda aka faɗi maulana a shek shekar su mambuci radiyallahu ta'ala anu ya yi tafiya ya nemi zuwa ba yan uwa haƙuri cewa baya nan amma in Allah ya so gobe ko jibi zai dawo insha Allah a zuwa ci gaba da karatu kamar yadda aka saba insha Allah a bamin tabari duwanan layi wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda ya bi yardar Allah wato sun kasu mutum kashi uku a fahimta ba zuwanan layi kamar ba a bisa kaɗin minan layi ya rasulallah sallallahu alaika wa sallama shi wanda ya bi yardan Allah ya yi daidai da wanda ya dawo da fishin Allah to dawowa da fishin Allah nan su dai waɗanda suka bi yardan Allah su ne waɗanda suka tsaya a filin yaƙin uhudu aka yi duk abin da za a yi nan komai ma aka yi su ba su gudu ba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma abin da zai faru daga baya shine wato sai a kasa su kashi uku da farko ba a ji sakaɗin minan layi kafiran makkan da suka zo suka yaƙi annabi alaihi salatu wassalam ba'u bi sakaɗin minan Allah bayan sun gama yaƙin sun tafi sun koma da fishin Allah to na ɗaya kenan na biyu abdullahi nubayin ibn salul da mutanensa mutum ɗari uku da ya janye lokacin da aka fito yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka sani yadda maulan mushi ya karanta mana a baya a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito yaƙin Uhud da sojoji mutum dubu ɗaya ne amma ibn abdullahi ibn ubayyin ibn salulin ya ja mutum ɗari uku ya koma da su to wannan koma wannan da suka yi kuma ba'u bi sakadin min Allah sun koma da fishin Allah tunda sun ki tsaya a kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kare musulunci kaga ga kafiran makka ayat ta fassaru akan su ga munafikai da suka gudu ba'u bi sakadin min Allah to me sauki saukin su ne waɗanda suka saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wannan su ba su dawo da fishi ba wato rumatu sojojin Abdullahi bin Jubairin da aka ce su tsaya kan dutsen Udu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ko kun ga ana kakkashe mu ana sare mu ko me kuka ga ana mana karku sauko kuma ko kun ga mu muka yi nasara karku sauko sai kuma wanda suka gudu suka bar annabi a inda aka bar shi waɗannan kam Allah ya riga ya faɗi afuwan su a karatun baya cewa walaqad afallahu an innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal yawmal taqal jam'ani inna ma tazallahu ash-shaytanu ba'da ma kasabu walaqad afallahu an su ma sun koma amma ba da fishin Allah tunda Allah ce yayi afwa ya yafi su kuma mutane wajen hamsin na kan dutsen Udu a karkashin shugabancin Abdullahi bin Jubairin wanda Khalid ibn Walid ya zo daga bayan su ya zo ya dutse ya kashe su wato sun gangaro ba su fi dago mutum goma sha ba Khalid ya zo ya kashe su aka zo aka gangaro aka har aka ihun da aka cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kenan to shin wanda ya biyar dan Allah yayi hakuri ya zauna wajen yaki bai gudu ba zai daidai da wanda ya da fishin Allah ba za su yi daidai ba har yanzu wanda ya biyar dan Allah yayi hakuri bai shi gululu ba wa ma kana lin nabiyyin ayyuhal wa man yablul yati bima galla yawmal qiyamah bai ci gulul ba wanda ya danna zuciyarsa ya hana zuciyarsa cin gulu shi ma zai daidai da wanda ya ci gulu ba su daidai ba tunda annabi na cewa wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati akaza la tashtailu alayhi naran yace cewa wani ya dauki wani dan wani dan abu a cikin kayan ganima kafin araba annabi yace wallahi na rantse da Allah abin da ya daukan nan sai sai ya kyaftu ashana wato sai wutar jahannama ta kissu masa a jikinsa da wannan to kaga wannan ba za su daidai ba wa ma yau nan wanda ya dawo da fishin Allah kuma da ya dawo idan ibn ubayyin ne idan kafiran makka ne waɗanda bayan sun yaƙi annabi suka gudu suka dawo makka suna ganin sun yi nasara sun kashe sabbai mutum saba'in to kar su ɗauka sun dawo a'a ma'awahum inda suka dawo wato la ya'wihim shay'un illa jahannam ba abin da zai rungume su ya musu ɗakin kwana ya rufe su sai wutan jahannam ai ba dawo ba gara ma da ba dawo da yaji wannan dawa bai yi ba shi yasa ce bi salmasir lalle makoma ya muni sannan idan ibn ubayyin ne ibn salul da ya koma da mutum ɗari uku suna ganin sun tsira da rayukansu ba su kai rayukansu aka kashe a udu ba sun yi dabara su ma ma'awahu jahannama abinda zai zai musu maraba wato inda zai zai tarye su idan musu nan ne masauki jahannama ne ba majinin manzo Allah bane suna gani kamar sun dawo majina ba majina suka dawo ba wuta suka dawo jahannama suka dawo duk dai wa ma jahannam wa bisal masir lalle a ce mutum ya gudu yana gani ya gudu wa mutuwa ya fada jahannaman da gara mutuwa lokaci guda yake yin ta amma jahannamin an shiga an shiga kenan har abadan abada to lalle makoma ko yayi muni هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun hum darajatun indallah su waɗanda suka tsaya wurin yakin nan suka yi haƙuri manitta ba ridwanan layi domin akwai lafazin man akwai ma'anan man farkon aya har ta ƙare ta ƙare da lafazin man ne a famanitta ba ridwanan layi ka ji lafazi mufradi kaman ba a bisa kaɗin minan layi har yanzu lafazi mufradi man wa ma wahu ba wa ma wahum ba wa ma wahu mufradi jahannama wa bisal masir to ayar da ta biyo ba sai ta ɗauki ma'anan man wanda yana iya ɗaukan jam'i hum darajatun inda Allah man ittaba ridwanin lahi din nan darajatun ne inda Allah kama anna wanda suka man ba'u bi sakati min Allah su kuma darakatun ne inda Allah waɗannan waɗanda suka ji yardan Allah a aljannan ma matsayin su hawa hawa ne kowa da iya inda zai samu gurgudan hakurin sa wurin yaƙi gwargwadon juriyarsa kamar yadda aka san a filin yakin sabatin su bai zama iri ɗaya ba misali ba za ka haɗa mutane goma sha biyun nan da suka tsaya da manzon Allah bayan an gudu an yi ihu an ce an kashe annabi a billahi aka tarwatsa musulmi suna sare juna saboda rudewa ba za ka haɗa su da waɗanda suka zo na mutum sha biyu nan ba su bar gefen annabi ba har duk abin da ya faru cikin su akwai abubakar da umaru da aliyu da waɗansu da yawa daga cikin lansaru ba za ka haɗa su da wanda suka juya suka gudu ba har yanzu su kuma waɗanda suka gudu a wurin yaƙin ba za ka haɗa su da irin su Abdullahi bin Ubayyin da ya ja munafikai ya gudu da su ba su kan wannan kayan wuta ne su wato da farko waɗanda suka gudu a filin yaƙin da aka ce an kashe annabi ba za ka haɗa su da mutanen da suke kan dutse a ƙarƙashin tutar Abdullahi bin Jubairin waɗanda suka sauko suka saba umarnin manzo Allah su rumatu din nan ba ba za ka haɗa su da waɗanda suka guda filin fagen fama ba waɗannan sun fi su sannan waɗanda suka gangaro su ne na ƙarshe cikin 'yan aljanna kenan a cikin misali inda su suka saba wa annabi amma kuma mumine ne 'yan aljanna shahidai to waje da su kan sai dai munafikai ɗari ukun da ibn ubayyin ya ja su wannan an an an sauka daga darajat an koma darakat an tashi daga darajat hawa hawa na aljanna an shiga darakat rami rami na wutan jahannama tunda an ji na munafikai to na munafikan ma ana ganin kamar sun fi sauki to gara kafiran makkan da suka yaƙi annabin ma akan munafikan da suka gudu domin innal tunda wannan darajat wayancan darakat to a darakat din innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira munafikai su ne a ƙasan ƙasa a wutan jahannama sannan kowa ma na sama da su har wanda suka ce ba Allah suna sama da munafikai ne wanda suka ce ba su yadda ma akwai Allah ba sama da waɗannan za ka samu waɗanda suka yadda akwai Allah amma ba za su bauta masa ba gumaka za su bautawa sama da waɗannan akwai wanda suka yadda akwai Allah amma ba su yadda da annabawa sun yadda da annabawan da tuwo waɗansu ba su yadda da waɗansu ba a kitabi kenan sama da waɗannan akwai wato Yahuda na nasara sama da waɗannan akwai amma musulmi sama da su akwai muminai sama da su har dai kololi yadda innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiyati wal musaddiqina wal musaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujan wal hafizati was zakirina allaha kaseeran was zakirati wannan sune a'ala darajat kaga yadda daraja din ya fara tun daga innal muslimina sai a hausa mu akan wal mu'minina sai a hausa maje wal qanitina har wal zakirin Allah ne kololi ya aka yi aka gane su ne kololi ga yadda lissafi ya nuna sannan hadisi ya fassara cewa shine kololi a hadisul kursi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ana jalisu man zakarani wato Allah ya faɗi a hadisul kursi cewa duk wanda ya ambace ni shine abokin zamana akwai sama da wurin zaman Allah akwai ashe su ne kololi kenan man zakara ni bai ce man aslama li ba bai ce man amana li ba bai ce man khasha li ba bai ce man sama li ba bai ce man hajja li ba man zakara ni daka in man aslama li ne yana kafa musulmina wal muslimati man amana bi yana sama da shi mumini wal muminati wato ya kai makamul imani ba amanna lam tuminu walakin qulu aslamna ba ya wuce wurin ya kai makamul imani sama da shi wal qanitina sama har aje wa zakirin Allah Allah ce to an zo inda nake nima nan ne wurin zamana shi yasa in ka zo wurin dole ka ji ana ta ambaton Allah don da Allah don masu zama da Allah ne wai wata ran irin wannan wani bai hude likita ya je aikin likitanci irin na gudunmawa da ake a Senegal cikin likitoci da suke zuwa irin aiki da ya je samu ana ta zikiri a zawiya ana ta zikiri ya ce kai in ma Allah bai ko ina yana nan ka domin da bai wurin ba zai dame su su ta kiransa ba ba za su ta jinsa a jika su ta kira ba ina ba zai yi ba ai abin da yake wuri shi yake kira wanda bai nan kan baya nan da haka ana jeli su man zakarani darajat darakat kuma na wuta inda Allah wurin Allah wallahu Allah basirun shi mai gani ne bima ya amalun da dukkan abin da suke aikatawa abin da dukkan bayi ma ke aikatawa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا مؤمنين وتببر كوتا الله ده كان سكي جنجنا كوتا وإن wannan kirarin kyauta da Allah yake yi fa sai dai ka yana faɗin annaba ba muminai ba a wani waje daban sai ka dace walaqad mananna muna jira mu ci alal mu'minin tace ala Musa wa Haruna me ya ba su wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim saura da me wa nasarnahum fa kanu humul eh wa nasarnahum humul ghalibin wa atainahum al-kitaba al-mustabin wa hadainahuma as-sirat al-mustaqim to kaji irin abin da ake cewa an ba annabi Musa da Haruna na shari'a to su mu'mina shi annabi Muhammad ba ta laqad manna Allahu ala Muhammadin kaman wa laqad manna ala Musa a'a Allah ba zai ce Allah ya yi wa annabi kyauta, a'a shi shi ne kyautan, anar rahmatul muhdati. Shi da kansa ya faɗa, shi da kansa ya faɗa ce anar rahmatul muhdati. Sauran annabawa in ji annabi Muhammadu. Ya ce idan Allah ya faɗi jihadin da suka yi, sura guda Allah ya saukar ya gaya mana annaba suratul anbiya'i. in Allah ya yi annabi kirari ya faɗi haƙurinsa ya faɗa ya faɗa ya faɗa take wa arkan nahu fi rahmatina innahu min as-salihin wani ma in zade min qablu shi ma wa arkan nahu fi rahmatina innahu min as-salihin wa zakariya in zade su ma da min rahmatina innahu min as-salihin su ma dai wata danna lahu wa anna rahmatan min indina wa zikra lil abidina haka dai kowanne da haka zaka annabi Muhammadu wato kaman ana so a gaya mana wace rahama aka shigar da annaba wannan ne wace rahama sai ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kan ba wai wa arsalnaka fi rahmatina ne a kai ne rahmat da aka shigar da dukkan annabawa ciki kuma da aka shigar da su sai aka ce aka ce mu kuma anar rahmatul muhdatu ni ne rahmat da Allah ya dauka ya bawa halitta laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah ya mu'mina wata babbar kyauta babbar kyauta yana imtinanin kyautar shi da kansa wace irin kyauta ce iz ba'atha fihim rasulan lokacin da ya kuma musu wani irin babban manzo ya kawo shi da na kira ba da marifa ba abin da zai kawo da na kira duk inda hankalinka ya kai wajen idrakin girman manzon to ya wuce nan rasulan wani irin manzo ne ko kai ne sayyidina abubakar ka zo karanta ayar sai ka ji ta sabuwa sai ka ji wai Allah ba manzon da ka sanin ba ya kira a'a wani irin manzo wato fiye da yadda abubakar ma ya sani fiye da duk yadda har jibirin da ya kawo ayar zai karanta ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan da na kira cewa wani irin babban manzo wanda ya wuce karatun jibrilu ma rasulan wani irin babban manzo min anfusihim daga cikinsu gashi dai wajen jalala daga girman Allah sai girmansa amma sai Allah ya ɗauko yace ya bamu duk sauran abubuwan da Allah ya bamu na kyauta na halitta ba wani abu bane a fadar Allah ba komai bane ba wai shi a'a wannan a kayar Allah babu kaman annai Muhammadu babu kaman shi kuma amma da ya ɗauko wannan kayan da ya ci tsadan sai ce gashi ya bamu da Allah ya mana babbar kyauta ko bai mana ba ya wajaba min gode ko bai wajaba ba wannan ya wajabta mana yin maulidinsa ko da yaushe shekara shekara saboda mu gode kullum wannan ayar ko da mun ka kaddara da ma musulmi su ce kai bana ba za a yi maulidi ba to da mai tilawa ya biyo wannan ayar kamar tana musu gori ne laqad manna Allahu 'alal mu'minina lalle Allah ya yi wa mu'mina wata babbar kyauta saura da mai ba su gode ba a rabiul awal ta zo wani na ya to ai nan kana so ka biya mana sabbai ba su gode ba kenan ya su ba su yi maulidin ba ba su yi maulidi ba me ya hana abubakar yayi me ya hana umar yayi me ya hana usman yayi me ya hana ali yayi sai mu ce masa gaskiya ne ba su yi ba ka san me yasa ba su yi ba saboda su lokacin da suke tare da annabin abinda duk ya faru lokacin da annabi ke da shi ake karanta mana a kira abin maulidi su kuma ganau ne ba jiyo ba me za a karanta musu sabo ka kaddara annabi ya rasu abubakar na khalifa sai ce to jama'a daga bana mu fara maulidin manzon Allah saboda mu girmama shi ko mu tada tarihin sa sani sai sabbin su ce abubakar ne maulidi ya ce tarihin annabi zan muku sai ce tarihin annabin da aka yi da mu ko wani sabo da Allah ne zai ce musu babu bayan kiman yin maulidi zamanin don waɗanda aka yi da su ne ga su waɗansu ayin ƙur'ani akan wani ta sauka umaru wa manitta in an ce in an ce ya nabi hasbukallah wa manitta ba aka minal mu'minin malaman tafsiri suna fassara shi da umaru ne shi ya san kansa ta sauka to me zaka ce musu in ka zo ka wannan ayar shi da kansa ta sauka ayar me zaka gaya musu kaga kenan waɗannan su mu kuma abin da ya tsere mana ne waɗanda aka yi ɗin nan lokuta masu ni'ima da aka yi zamanin annabi da zaman makka da madina muna so a zo ana biya mana ya zama kaman da mu aka yi to yaushe ne da ya kamata to sai ce ai kowane lokaci ma ya kamata a biya musulmai wannan sai mu ce wani lokaci ne ya kamata dan kar mu manta ranar aiwuwansa a ce watan aiwuwansa rabiul awwal sai aka waye watan dan kada al'umma su shagala su gafala har a tambaye su ranar aiwuwa da suke ba sani ba ya zan ba a gode ba bi murnin wannan ayan ba a gode kyautar da Allah ya mana ba da karman Allah wa alal mu'minina haqiqa Allah mu'mini wata babbar kyauta izu asafi rasulan lokacin da ya kuma wani irin babban manzo shi ya kasa ya kawo shi da na kira ma'ana ko jibiru da ya kawo karatun zuwa annabi Muhammadu bai san iya girman manzon ba don shi ma da na kira ya karbo da na kira ya isar cewa shi ma har yau bai san iya girman annabin ba min anfusihim wanda yake dan adam ne dan uwansu balarabe ne dan uwansu kuma banu hashim ne dan uwansu kuma banu abdul muttalib ne dan uwansu alaihi salatu wassalam wannan shine girmama da Allah ya yan adam kuma cewa alal mu'minina ya nuna mu'mine ne kawai ake musu wannan albishi wanda suka yi imani da shi amma laraba komin larabcin su komin jan fatan su in ba su yi imani da sakon nan ba ba su ake wa albishir din ba ana mai za su fi rasulun minu yallu alaihim ayatihi da annabi ya zo ya zauna a cikin mu yayi shiru ya tafi ma ya isa rahama amma ba haka kawai ba a yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah shi yasa yake cewa cikin suratul suratul ankabuti awalan yafimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi shin ashe bai ishe su ba cewa ga qur'ani na saukar maka kana karanta musu sai ce inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minuna wannan wallahi Allah ya rantse da zatin sa wannan ya isa rama ga annabi tsakiyan ku na karanta muku qur'ani yalu alayhi wa ayati yana kanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimumul kitaba yana koya musu ilimin littafi na alqur'ani kenan wal hikmata da sunnar sa alaihi salatu wassalam shi yasa sai da ya dauki shekara 23 ba samu dalibi ko ɗaya da aka bai certificate na gama makaranta ba tun ran da aka aiko annabi shekaransa 40 an kafa makaranta kenan ma duk duniya har alƙiyama ta tsaya ɗaliban farko da karba a makarantar su ne farkon musulunta annabi bai ba su sako ta to kamar na taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'i ga at-taura fa kuza bi quwwati ni ma Allah bani kuma ku karba in tafi in bar ku lafiya a'a ba haka aka yi ba sai da ya zauna tsawon shekara 23 wannan na tarbiyya ne na tadrib ne na training process ne sai da ya tada al'umma shekara ishirin da uku sannan yanzu kam yare ni mutanen da in ya ba su tutar har alkiyama ta tsaya tutar ba ta faduwa sannan ranar litinin da safe ya yi ban kwana da duniya ya rasu alaihi salatu wassalam wa yuzakkihim ya tsarkake su wa in kanu min qablu lafi wa yanu kitabul hikmata wa in kanu min qablu duk da kafin wannan saukan alqur'ani kafin Allah ya musu kyauta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin annabi ya biya musu alqur'ani ya fassara musu ita da sun ya fassara musu alqur'ani da sunnonin sa to sun kasance lashi da lalin suna cikin wata iriyar bata mubinin bayyananniya
أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير awalamma asabarkum musibatun a'a yanzu dan musiba wata musiba ta same ku a filin yakin udu a kad asabtum mislayya kun manta kuma kun samu kafirai da irin wannan musiba kali kashi biyu ma'ana a filin udu kafirai sun kashe muku mutane saba'in kuma bara a badar duk da bana cikin watan shawwal ne bara cikin watan ramadan a yakin badar kun kashe musu saba'in kun ma kama saba'in kun daure da haka ɗari da arba'in kenan ninkin saba'in kenan mislaiha ku kuma yau saba'in kawai suka kashe muku a udu amma sai ku rika tambaya wai ta ina wannan ya zo ya za a yi wannan ya same mu muna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna tare da alqur'ani ga wayi ana karanta mana ga mu ne musulmi akan me kafiran makka arna za su ci mu da yaki anna haza kad asabtum mislaya ban ku riga kun samu irin su guda biyu kulcin sai kuka ce anna haza ta ina wannan zai zo mana kul ka gaya musu ya rasulullahi huwa min indi anfusikum ai abin daga wurin ku yake su waɗannan da annabi ya ce su sauna akan dutsen uhudu karkashin shugabancin abdullahi bin jubair ibn mutin ibn addi su zauna kar su sauko daga wurin komai suka gani su tare bayan bayan sojojin musulunci to saukowansu nan wannan shine laifi saba wa annabi ko a zaman gida ne babban tashin hankali ne barantana a filin yaƙi idan a filin yaƙi ne dole kawo karyewan yaƙi ko menene shi da annabi komi ya same shi ya san daga wurin Allah ne shi bai da matsala amma su mu'mini hankalin su zai tashi saboda abin da ya same su kuma ya samu annabi Muhammadu na rauni da aka masa a goshi da haƙori da kuma nan wajen kumatu a kultum anna ya zaqul wa min indi anfusikum ai daga wurin ku abin yake har yanzu min indi anfusikum daga wurin ku yake domin ku kuka roƙa kun manta lokacin da aka yi yakin badar mutum goma sha uku kadai suka yi shahada da qur'ani ya sauko ta musu kirari yayi ta musu kirari yayi ta musu kirari sai kuka yi addu'a kuke laita lana yawman ka yawmi badrin ina ma a ce za mu samu wata rana kamar ranar badar mu ma mu samu shahada to ga ranar ta zo kun samu abin da kuke so kuma ya za ku jiya ku gudu har yanzu min indiya an fusikum al-imam al-baihaqi ya rawaito cikin littafinsa da la'ilun nubuwa wajen sayyidina ali ibn abi dalibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya musu lokacin asra badri ya ce musu idan kun yadda a kashe waɗannan kafirai guda saba'in in kun yadda ku karɓi fansa waɗanda suka yi rubutu a ciki kuma su koya ‘ya'yanku musulmi rubutu kaga kun samu fansa kuma sun koya ‘ya'yanku rubutu kun amfana amma kuma kuma a su kashe kaman adadin yadda kuka kashe musu ko kaman adadin waɗanda aka kamo saba'in ɗin kun yadda da haka suka ce mun yadda saboda kwaɗayin shahada to kun manta da wancan alkawari da aka yi da ku huwa min indi anfusikum har yanzu dai daga wurin ku yake inna allaha shi allah ala kulli shay'in qadirun qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai subhanahu wataala sai dai nan malaman usulul fiqh suna cewa wa khassa al-aqlu zatahu in an ce Allah na da iko kan komai to haka ne amma hankali dole ya istisna'in zatin Allah misali kudura ba ta iya yin ta'adda akan zaci amma kowane ɗan adam ƙudurarsa tana iya yin ta'adda akan zacinsa amma banda Allah subhanahu wataala sai zama ƙudurar tana tana jin umarni ne na irada kamar da kullum maulan mu ke karanta mana komai na cikin ilimin Allah in Allah ya gama sai miƙa wa irada in ya gama tsara abu cikin ilimi sai ya miƙa wa irada a ce ga abin da ake so sai irada kuma wato will kenan niyya in irada ta gani sai ta miƙa kudura kudura na ta zartarwa ne sai a gabu ya bayyana cikin ido kowa ya gani kuru-kuru yanzu kan sai ka ji an ce ai kaddaran Allah ne wato ya taso daga ilimi ya iso irada ya zo zangon ƙarshe shine wato wato ya taso daga ilimi ya zo irada ya zo zangon ƙarshe shine kudura inda anan ne kowa sai ya gani har wanda bai yarda ba
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين to ayar ta ayar baya ta gaya mana bisadul hikima wato me yasa abin da ya same mu a badar ya same mu ai ya same mu ne ya same ku ne huwa min indi anfusikum daga wurin ku abin ya faru wannan bisadul hikima shari'a kenan amma aya mai biyawa sai ta mana bisadul mashi'a aka koma hakikanin lamari wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillahi gaskiya ne abin da ya same ku a wurin yakin lokacin karon yakin badar lokacin da runduna biyu suka haɗe rundunar musulunci da rundunar kafirci a udu idan ka bi yawmal taqal jam'ani in an haɗa da yawmal furqani to ranar badar kenan amma in ba hada da yamar furkani ba to ranan udu ko kowace ranar da kafirai suka haɗu da musulmai amma ranar udu ranar da aka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya li hikkal haqqa wa yubtilal batila wa law kariyal mujrimu badar kenan amma in bai kawo yamar furkani ba ya ce yamar takal jamani kamar nan kaga udu ne wa ma asabakum haqiqa abin da ya same ku wato manan bi ma'ana allazi allazi asabakum yawmal taqal jama'ani abin nan da ya same ku a wajen lokacin karon jama'u guda biyu na musulmai da kafirai a Udu a cikin watan Shawwal hijja tana da shekara uku fa bi iznillahi da iznin Allah ne ba wai kar ku dauka abin ya kubcewa Allah bane kar ku ga har raunin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ga har sahabbai da aka kashe su sayyidina Hamza su Mus'ab ibn Umair al-Muqri su Abdullah ibn Amr ibn ibn Hiram al'ansari baban jabir ɗan abdullahi har wannan da ya faru ba bi iznillahi da iznin Allah ne kuma ba yayi bane a'a kawai a waliya alamal mu'minin dan ya bayyana su wane ne mu'mine ba dan ya sani ba shi kan ya riga ya sani ba wai waliya alamal mu'minin dan ya san su wane ne mu'mine ba a'a Allah yana amfani da wannan istilahi saboda istilahi ne waɗanda mu ma 'yan adam in muna magana da shi muke yi kuma qur'ani ya zo don ya amfane mu ne to sai a yi istilahohi na 'yan adam ya magana da su amma duk mai hankali ya san cewa Allah iliminsa ba shi da iyaka subhanahu wata'ala kamar yadda ya zama ya tabbata wurin malaman tauhidi cewa ilimin Allah bai da iyaka ba sai ya gwada ba yake sani dan adam ne yake cewa sai an gwada akan san na kwarai amma Allah ya wuce cewa waliyalamar muminina don ya gane su waye muminai ba wai don ba za a iya gane su ba sai an gwada ne ba a'a hikima ce ta Allah don ya bayyana wa sahabbai su gane waye muminai ai annabi da kansa ma ce masa wala ta'rifannahum fi lanil qawl wallahu ya'lamu a'malahum barantana Allah duk da abayan ce maradduwa da nifaqi la ta'lamu amma an zance wala ta'rifannahum kuma sallallahu alaihi wa sallama wal ya'lamu allazina nafaqu don kuma ya fito fili ya bayyana iliminsa subhanahu wata'ala dama ilimin na nan a'a ilimin zai bayyana mana muwa mu sani wal ya alama bayyana ilimi ba wai sanin ba ya bayyana mana ilimin ilimin daman nan shi ya sani amma ya bayyano mana ilimin muwa mu zama shaidu cewa lallai wayannan mu'mine ne don ba su gudu a badar ba wannan munafikai ne don sun ware mutum ɗari uku suna cikin ɗari uku da suka gudu Allah ya bayyanar da iliminsa kenan daman ilimin na nan shi kawunsa cewa waye mumini waye munafiki wala lamal ladina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u sai abdullahi ibn amr ibn hiram baban jabir dan abdullahi lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya ware mutum 300 sama da 300 ya tafi da su ya koma madina da su a lokacin sai Abdullahi ibn Amr ibn Ibrahim baban Jabir sai ya bishe ce haba haba Abdullahi ibn Ubay don me zaka mana haka aqalla ta'alau qatilu fi sabilillah ku zo mana ku yaki saboda Allah wala tatruku nabiyakum ku zo ku yaki saboda Allah ku kare annabin ku annabi Muhammadu me yasa za a yi haka wannan ai ba cika alƙawari bane au irfa'u kai in ma tunda kun ce ba za ku yaki dan Allah ba ai kwa zo ku yi ko dan kishin kafa ko don kare madina au irfa'u ko don kariya domin aka ci mu da yakin nan madina za a fada in an fada madina nan kuma matan ku na ciki ƴaƴan ku na ciki jama'an ku na ciki to ina amfanin haka akalla ko ba ku yi na addinin ba ku yi na kishin ƙasa mana au irfa'u ku zo ko da kariya ku bayar mana ku zo ku yawaita jama'an al'ubar musulmi a gan mu da yawa ma kun yi tafsiru sawadil muslim sawadil muslimina kun yawaita yawan al'ummar musulmai wannan ma ya isa a ce jihadi aƙalla au irfa ko da kariya don kare ƙasa ma ku zo ku yi mana kalu sai suka ce launa lamu kitalan lattaba na ku ai da mun san yaƙi ne mu da da sai mu bi ku aje mu mu muna ganin ba wani yaƙi za ba wani abu ba mu je ba suka ki zuwa to shi abdullahi ibn amrin da ya faɗi wannan magana sai qur'ani ya rubuta ta ya saukar wa manzon Allah har alkiyama ta tsaya ta karantawa dan ashe da imaninsa shi kuma ibnu ubayn da yake din shi ma aka rubuta amsar da ya bashi aka ce qalu launa alamu italan kuma abdullahi ubayn shi yayi magana da yawun dukkan munafukai shi kuma abdullahi bin amrin dukkan su abdullahi sunan su wannan abdullahi mumini wannan abdullahi munafiki shi abdullahi mumini ce a zo a yaƙi kafirai a kora su ko da dan saboda Allah saboda kuma kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wanne ce a ba za mu zo ba ai da mun yaki ne da sai mu bi ku ba wani yakin da za a yi suka ki dai zuwa to sai shi ma aka rubuta shi ma amsa da ya ba cewa launa lamu italan lattabana ku sai Allah ya ba da amsa anan yace hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da ina ce maka munafikai muzabzabina ne bai na zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai to yau kam yau kam hum lil kufri yau mai aqrabu minhu lil imani duk da muzabzabina ne bai na imani wal kufri to yau kam hum aqrabu lil kufri minhum lil imani yau kam sun fi kusa da kafirci akan ma imani in ma suna kai kawo ne yau kam sun fi kusa da kafirci yaquluna bi afwahihim suna faɗi da bakinsu ma laysa fi qulubihim nan Allah ce bi afwayin saboda takidi ne in ba ka duk abin da za a faɗa ai daman da baki yake faɗi ana magana da kunne ne ana yi da ido ne ana yi da hannu ya kulu na biya bayan daman sun faɗa ne ana alama da ido ana alama da hannu amma magana kam sai da baki to ya ce bi afwayin saboda ta'kidi ne a a bi afwayin ma laysa fi qulubihim abin da baya cikin zuciyarsu na ƙarya da suka ce wallahi in mun da mun san yaƙi ne da mun je mun yi tare da ku ƙarya suke yi ba wannan ne a zuciyarsu ba wallahu alamu bima yaktumun Allah ya fi kowa sanin abin da suke boyewa a zuciyarsu kaga kenan cewa wal ya'lamul mu'minina ashe ya bayyana mana ilimin sa ne ba wai daman dan bai sani ba ga nan ya ce mana wallahu alamu bima yaktumuna Allah ya fi kowa sanin abin da suke boyewa tun ba a gwada ba ya dai gwadon ne don ya bayyana mana ilimin sa mu ma mu sani
الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين أه؟ الذين أه؟ الذين قالوا لإخوانهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ga waɗannan su kuma su ma munafikan har yanzu lokacin da aka dawo gida daga yakin wudu sai suka ce to wato qalul ikwani wa qa'adu sai suna ga ƴan uwansu munafikai suna cewa ko kuma suna faɗi kan ƴan uwansu na jini muminan da suka yi shahada amma ba ƴan uwansu ne na munafinci ba ƴan uwansu na jini su wa qadu su sun zauna a gida daman munafikan qalu sai suke cewa law adauna da waɗannan sun bi shawaran mu sun bi umurnin mu inji Abdullahi ibn Ubayy ma ushuru da har yanzu da ransu da ba kashe su ba gashi yanzu sun je sun kashe kansu a banza uzu billahi inji shi a ma ushuru sai Allah ya bada amsa ce to kun fadrahu an anfusukumul maut ya rasulullahi mauta ya rasulullahi ka ga mu suka ce to tunda wadancan rashin bin umurnin ku yasa aka kashe su da yanzu na da rai to ku tun daga ku da ranku fadrahu an anfusukumul mauta ku ture wa kanku mutuwa inda gaske ne ku hana kanku mutuwa ku ku dawwama a duniya mu gani in kuntum sadiqina in har da gaske kuke yi cewa rashin bin shawaran ku yasa aka mutu ai yadda ya faɗa a bani law kuntum fi burujikum la kutiba la barada alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim waliyabtali Allah ma fi sudurihim wa limahi ma fi qulubihim wadanda aka rubuta musu mutuwa ko da kuna cikin gidajen ku ne da sai sun fito sun zo makwancin su na wurin yaki an kashe su a wurin dole
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا wato wannan aya da farko kafin ita an sau an ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun a suratul baqara wato lokacin da aka yakin badar mutum goma sha uku nan suka yi shahada sai sabbin suna cewa oh kaga wani da ana tare da shi yanzu kuma ya riga ya mutu ya tafi wani ana tare da shi shi ma ya rasu ya tafi an kashe shi a wurin yaƙi sai alkur'ani su ku ce sam ko da wasa kar ku ƙara cewa waɗanda aka kashe a wurin yaƙi cewa sun mutu suna da rai walakin la tash'uruna ku ne ba ku san irin rayuwar ba a bakara kenan to sai muka ce oho wato sun mutu amma ba a so mu faɗa da baki ko an ce wala ta ƙulu ko wala ta ƙulu kar mu faɗi da baki to ba za mu ƙara faɗi ba amma a zuci mun rike mun san sun mutu amma a baki ba za mu ƙara faɗi ba aya ko gaskiyar da ba a faɗa ko babu akwai ko to wannan ma tana cikin irin da kenan mun yadda sun mutu amma ba za mu ƙara faɗi da baki tunda Allah ce kar a faɗa wala ta ƙulu sai qur'ani ya sake maimai ya kawo wata sabon siga a nan cikin ali imrana nan kan ba wala ta qul wala ta sabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata Allah ce ko a zuciyar ma ban yadda ku rike ba ban yadda ku rike waɗanda aka shawarin yaji sun mutu ba kaga maganan ba ta ne ba su mutum ba nan sai ya mana ƙari a bakar bai ce yurzaquna ba yace bal ayaun suna da rai walakin la tajiduna ku ne ba ku san irin rayuwar ba sai muka ce wata kila wata irin rayuwa ce ta barza ko ta lahira ko menene amma nan sai ce bal ahya'un inda raddihim yurzaquna suna da rai suna rayuwar ubangiji ana ma ba su abinci ka taba ganin gawa ya ci abinci ana ma ba su abinci to nan don a tabbatar mana da rayuwar ne aka kara da cin abinci a nan to nan waɗanda malaman asbabun nuzul da dama sun yi magana da dama waɗanda sun ce ta sauka ne kan shuhada biri ma'una waɗanda suka ce a ta sauka ne kan shuhada udin to kowanne din ma da yana iya amsa duka kamar yadda aka sani a cikin malaman ulumul qur'an sun karrara cewa ana iya samun sabubba da yawa su faru a samu sauka wato nuzul guda ɗaya aya ta sauka a maimakon a dalilin sabubba da yawa ana samun kuma sababi ɗaya ayoyi da dama su sauka to kowanne ne ma dai sababin da dun dukkan su shuhada ne duk shahidai ne da na biru mauna din da na udin duk shahada suka yi wala ta sabanna allazina qutilu kada ku yadda ku dauka waɗanda suka mutu ko kar ka yadda ka dauka waɗanda aka kashe su a wurin yaƙi amwatan matattu ne sam bal ahya'un rayayyu ne inda rabbin wurin ubangijinsu yurzaquna suna ma cin abinci a suna ma cin abinci anan Allah ya gaya mana shuhada'u waɗanda aka kashe a wurin yaƙi shahidi mutaraki rayayye ne bai mutu ba yana da rai abin da ya bawa shahidi wannan daraja yasa bai mutu ba haramun ne a ce shahidi ya mutu inji qur'ani haramun ne a kulle a zuci shahidi ya mutu inji qur'ani saboda me saboda shahidi ya je ya ba da ransa ne wajen kare manzon Allah wurin kare musulunci to da yake ransa ya bayar wajen kare manzon Allah ne Allah ce to tun da ka ba da ranka wurin kare annabi na ne to har abada baka mutu ba kai ba mutu har alkiyama ta tsaya sunan ka rayuwa domin ran da Hamza ya miƙa aka kashe a Udu irinsa bara Abuja ne mika aka kashe a Badar. Rai kan bare bane? Amma saura da me Abuja ya mika ransa a kashe ne don a kashe manzon Allah. Hamza ya mika ransa a kashe ne don kare manzon Allah. Sai Allah ya ce to Hamza kai da yan uwanka har abada ba ku ba mutuwa rayayyu sunan ku. Duk wanda yace ku mutu ya mun laifi. Duk wanda yace ya kulla zuci ku mutu ya mun laifi ya sabe ni. Kai kuma Abuja gashi rai ka mika kamar na Hamza kai ma. amma tun da ka miƙa don a kashe annabi ne kai kuma dan wuta ne halakakke matacce innaka la tuzu wa la tuzu summa du'a idza wallu mudbirina to wannan annabi mai tsada a wurin Allah wanda rai ma in ta mutu wurin kare shi daga ran nan ba ita ba mutuwa saboda tsadan annabi to ina ga annabi a ce shi ya mutu zai yi eh zai iya ja maka aiki innaka mayitun wa innahum mayitun wa ma muhammad illa illa rasulun karkala min qablir rusul wa fa in mata aw qutila da sauransu haka ne haka ne amma saura da mai wace iriyar mutuwa mutuwa na mutuwa ai dole ka yadda mutuwar hamza in dai hamza na da rai da musu abun umairi ba su samu daraja ba ba su samu rayuwa ta har abada ba sai dan shugaban halitta ne muhammadu to ina annabin za ta yau ba shi a duniya ya gama wai ba a ganinsa bayan ya mutu in jiwa in dai domin dole ka yarda abin da yasa shahidi aka ce bai mutu ba kusa ci ne ko nisanta da Allah ne kurba ce da Allah ta sa bai mutu ba ko to da shahidi da annabi wane ne aqrabu ila Allah waye mai da shahidi shahidi ne kam annabi ba da haka ba shi ma ransa kamar na Abuja ne ba mara ba annabi ne a filin badar ya rabe tsadar ran wato tsadar ran Hamza da alhar ran Abuja ne annabi ne kawai maudu'i ne Hamza a dalilin annabi eh to kai ran ka na kowa tsada ba kai ba mutuwa Abuja ne kai ba yake don don a kashe annabi sai kai kuma ka mutu har abada kai dan wuta ne annabi ne kawai maraba to shi maraban wanda aka ce shi ya mutu an gama ina zai yi annabi muhammadu jama'a musulmi ya kamata mu farka mu sake gane waye annabi Muhammad ba taɓa yi wa al'umma fashi tun da ake mata fashi kamar wannan zamani ba a zamanin da an yi ƙungiyoyi da yawa an yi ƙungiyoyi da yawa har guda saba'in da biyu an yi ƙungiyoyin da ta kai ga a masallaci ɗaya ma an taɓa kafa mimbari biyu aka yi juma'a kowane liman da jama'ansa ba mayafi ba labule barantana gini an taɓa yin a ba abin da ba yi ba amma abubuwa guda biyu a musulunci ba su taɓa zama maudu'i na jayayya a wurin al'umma ba girmama manzon Allah da zikirin Allah wannan ko a wurin kawarijawa da suka fi kowa ɗacin rai ba su taɓa jayayya kan zikiri da ganin girman manzon Allah ba har kungiyoyin nan suka gama rikita rikitar su sun tsaya kan sahabbai ne katiba kawarija ce shi bai yadda da Aliyu ba ko bai yadda da Usman ƙarshen khilafarsa ba amma ya yadda da Abubakar da Umaru ka ji shi kuma dan shi ya ce bai dada Abubakar da Umar da Usman ba amma ya dada Aliyu ka ji dan murji'a ya ce duk lamarin su ya mero Allah har da na Muawiyan ma ka ji dan Mu'tazila ya ce kaza amma girman annabi da zikirin Allah ba a taba isowa domin zikirin Allah la ilaha illallah sadara farko ko in ce radin sadara ta kalmar tauhidi Muhammadu Rasulullah girman manzon Allah ragowar sadara da haka ba a iya isowa wurin saboda wurin shine uwar kuɗi shine jari na musulunci la ilaha illallah zikirin Allah Muhammadu sallallahu girma annabi Muhammadu ko zuwa ina ne da haka in za yi jayayya sai ya jayayya ƙasa da wannan kalma mai tsawo la ilaha illallah Muhammadu sallallahu duk abin da za a yi faɗa ƙasa in an zaku ce Abubakar dan shi ya ce shi Abubakar da Umar ne bai yadda da Usman wannan kuma ce nasibi makin aliyu ya ce ya yarda da abubakar da umar da zuwa bai yarda da aliyu ba wannan suke na wasif wannan su ce kaza amma wannan kalma ta yi tsawon da ɗagelgel ma bai kai ta hawa tsauni bai kai ta amma ba a taɓa harbo mu muka harbo har wai ya zama yau abin jayayya tsakanin al'umma shine zikiri da da girman manzon Allah ba a taɓa mana fashi kamar wannan karan ba a ce wai al'umma ya ja yanzu akan zikiri ya inganta ko bai inganta ba ai a bayyane ko ai a boye a yi a taro ko a yi a shi kadai da kuma wa annabi ya kai ko bai kai ba mutum ne kaman kowa ko ya fi kowa ba taɓa yi wa al'umma fushi kaman wannan ba da haka lalle ya kamata mu farka tun da wuri tun Allah ya samu hannun malamai shahane suna nan suna ta mana wa'azi kullun cewa mu farka mu san waye manzon Allah mu gane girman Allah wurin zikiri bal ayawun inda rabbihim suna raye wajen ubangiji su yurzaquna ana ba su abinci farihina bima atahumullah farihina bima atahumullah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرهين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرهين بما آتيهم الله من فضله تو أنا إذا أصحاب بير مؤونة daman shugaban su Asim ibn Sabit al-Ansari radiyallahu anhu lokacin da annabi ya tura su su goma da suka je suka hau kan dutse da kafirai suka ga su banu Huzayl suka biyo su sai suka hau dutse suka kuya kafiran sai suka ce ku sauko za mu ba ku amana sai shi Asim ce wallahi la anzilu ala ala zimmatika mushrikin ni dai ba zan sauka kan amanan mushriki ba saboda innam la aymana lahu la'allam yantahuna to sai aka harbo su daga kan wurin aka kashe guda bakwai da aka kashe guda bakwai shi asin kan a kashe shi ya ce Allahumma asbir anna nabiyaka Allah ka ba annabin ka labarin to sai da aka zo da su su uku akwai Kubaybu akwai Ibn Dusinna akwai wani na uku to shi na ukun da ya ga an fara kawo sarka za a daddaure su ce a a ce an ban amana ba kashe mun kuma ake da dauri ban yadda da wannan ba ni sai dai amin abin da aka yi uwana guda bakwai da karkana li shi asabi uswa da aka sai dai aka kashe ne da aka kashe su sai suka kashe shi suka daure guda biyu da kubaibu da dan uwansa aka kai to da aka kai su makka aka je aka sai da su makafiran makka suka zo za su kashe su shi kubaibu al-ansari da aka daure shi sai kafiran makka suke ga musu suke ce masa yanzu ka ga ga kanan za mu tsire ka mu kashe ka mu harbe ka yanzu da ka yadda kun yadda mun kashe Muhammadu Muhammadu kai muke nema kai da yanzu ma zaka yadda ka bar addinin nan da ka huta da ka yadda ka bar Muhammadu ko ka kun mika mana Muhammadu da mun bar ku yanzu Muhammadu na cin cikin iyalansa ya kwana lafiya ya tashi lafiya bai san ma me kake ci ba da haka yanzu kai kuma gashi za a kashe ka sai ce yau dariya ya ce Muhammadu annai Muhammadu wallahi kaya kaya ta soki annai Muhammadu kaya da kaya ta soke shi gara abin fiye da wannan fiye da tsirewa in kuna da shi a wurin Abu Sufyan yake hada hannaye yana ta wallahi na je fada kisa na je na kaisar na je na jajja shi ban taba ganin sarkin da mutanensa ke son su suke girmama shi kamar Muhammadu ba to kun ji sunna annabi kan sunnan sahabbai an musu shaida har kafirai sun yi sahabbai shaida sun fi kowa son annabi sun fi kowa ganin girma annabi da haka duk wanda bai ga kansa wanda ya fi kowa son annabi ba ƙarya yake ba ahlus sunna bane ba hanyar sahabbai kada ma yau sahabbai ƙarya ya kira masallacinsa masjidul sahaba ko masjidul duk ba su sani ba da da kira masallacinsa da sunan shi amma in dai sahabban ne to kaji shaidar farko da kafirai makiyama suka musu ba a taba ganin man yu'azzimu malikahum kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai labarin ya iso annabi sai ya tura ya ce a je a kwanto da gawan kawbaibu inda aka tsire shi a masa jana'iza ya tura zubair ibn al-awam da waɗansu to wannan din kenan idan kuma yan udun ne bayan sun rasu akwai hadisin abu dawuda a sijistani a cikin sunan nasa ya rawaito wajen abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lamma usiba ikwanukum bi badrin آه جعل الله أرواحه في طير تريد أنهار الجنة آه وتأكل من أثمارها آه و har zuwa ƙarshen hadisin yana cewa lokacin da aka kashe watan zulu fi kanadila tatal arshi yana cewa lokacin da aka kashe mutanenku a badar a udu guda saba'in sai Allah ya ɗibi rayukansu sai ya saka a cikin wayansu tsuntsaye koraye tsairin khadirin a aljanna sai suna bi suna shan ruwan aljanna magudaniya anharun min laban min ma illa ne ga damu din nan wa anharun min laban min laban ne ga damu wa anharun min kamil ne tija wa anharun min asal musaffa min ma'in gairu asin wa anharun min laban ne ga damu wa anharun min kamil tija wa anharun min asal musaffa sai zama tsuntsun yana bin wannan ruwa yana sha yana bin abincin aljanna yana ci sai je ya rataya a kan munduwan zinare da aka rataya a gindin al'arshi sai je ya rataya ya je tsuguna a sai tsuntsayen su je tsuguna a kai to rayukan shaidai aka sa a cikin tsuntsayen to sai wannan shaidai suka ce a ina ma a ce yan uwanmu musulmai na duniya za su san girmama wanda Allah ya mana da munan muna jin daɗi a aljanna an samu cikin waɗansu irin tsuntsaye ana ba mu abinci da sha da komai su sani don saboda su ma su samu karfin gwiwa wajen jihadi kada su gudu su bar annabi a wurin yaƙi sai Allah ce ni zan isa muku kar ku damu ni zan isa in ji Allah yace ni zan isa muku a duniya kar ku ji komai ai akwai Allah yana da yan basi a nan duniya akwai ofishin manzon Allah da haka Allah zai turo sakon zai zo shikenan sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sauka masa cewa farihina bima atahumullahu min fadlihi waɗannan sahabbai da suka yi shahada suna farin ciki da abin da Allah ba su a falalansa wa yastabshiruna suna farin ciki billazina lam yalaqu bihim min kafi kuma suna tuwo albishir ma yan uwansu waɗanda ba su zo suka same su ba ko waɗanda ba su kai su daraja suka samu shahada ba su yi kokari su samu cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yazanun ba su da bakin ciki ba su da tsoro a duniya Jabir dan Abdullahi kamar yadda muka faɗi babansa Abdullahi bin Amrin a wannan yakin ya shahada daman kafin ya fita ya ga wa dan jabir ya ce ina ganin wannan yakin da zan je ba zan dawo da rai ba da haka na maka wasiya da yan uwanka mata da sauran wasiyoyi da bashi na ba abin da ya dame ni kaman bashi na kai kokari lallai a biya mun bashi na da ya shahada sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dan jabir din ya damu saboda shi jabir din a wurin yake ce ina gani aka kashe babana wallahi lokacin da aka yi ihu aka ce an kashe manzon Allah musulmai suka rikice suka zama har fara juna suna yi baba na ya uwa musulmi suka ci tarihi ba san ma shi bane saboda an rude an fita hayyacin juna kowa ya fita hayyacinsa cewa an kashe annabi ba karamin bala'i bane da haka ina cewa babana ne babana ne babana ne har ya faɗi yana faɗuwa na ce wallahi na yafe muku na yafe muku na san cewa da kyakkyawan niyya kuka yi a jabir dan abdullahi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya masa cewa ma kallama Allahu ahadan kifahan gaira abika au qabla abika Allah bai taɓa magana da wuri gaba da gaba ba sai babanka kowa Allah zai magana da shi sai dai magana shi min wara'i hijabi sai ya sallahi baban nawa yake kwarai kuwa ya suka yi da Allah yake ga yadda suka yi Allah ya ce masa bawa na gashi ka zo da mun sunan su Abdullahi bawa na ga ka ka zo me kake zo yanzu in maka yace Allah ka mai da ni duniya a sake kashe ni saboda Allah yace a wannan ga na riga na daga gada wa haramun alaqatin ahlaknaha annahum la yarji'una duk wanda ya so nan bai komawa da aka ce hakuri nemi wani abu dai yace to in wani abu zan nema ya Allah ka sanar da ƴan uwa na gida na can duniya su sani cewa Allah wato su sani cewa wato ga girmamawan da ka mana da komai da komai wannan girmamawan ya nuna ba wato ya nuna kada su yi kasala wurin zuwa jihadi wannan kuma ya tabbata wajen Sadiq ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu shi ma wurin yakin da aka zo yakin Yamama shahada yayi ya fara ba da wasiya zamanin Abubakar da ya shahada aka kashe shi da mun san ibn Qais ibn Shammas da aka saukar da innal ladina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amtana Allahu qulubahum bittaqwa cewa kara kara daga murya a gaban manzon Allah إن الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجادلوا بالقول كجارباتكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون wanda ya daga murya gaba annabi Allah zai bata aikin sa zai zama dan wuta sai ya kulle kansa a daki ya ta kuka to sai baban ya da da baban ya zo a sai labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce a kira shi da aka kira shi ya zo sai ya tambaye shi yace ya aka yace ya rasulullahi yana ta kuka cewa aka yi Allah ya ce idan kowa ya ƙara daga murya gabanka zai halaka shi ni kuma haka Allah ce ni makogoro na a fashe yake ba na iya magana a hankali ana ce masa kadibu rasulillah shine mai hudu bayan annabi ya zo sai annabi ya ce masa amma ta ba an ta yi shahadidan wa ta muta shahidan wa tarkul aljanna shin ba za ka yadda ka rayu shahidi a ka rayu kana mai godiyan Allah ka mutu kana shahidi ka shiga aljanna na yadda rasulullahi na yadda na yadda to sai a wurin yakin na aka kashe shi da aka kashe shi sai wasiya sai wani mafarkinsa bayan an kashe shi ya ce masa zan baka sako kar faka yadda ka ce mafarki ne sako zai zan baka lallai an kashe ni jiya amma zan baka sako idan ka farka gobe da safe ka je ka samu komandan mu na yaƙi Khalid ibn Walid ka ce masa wani ya zo ya tsinci gawa ta ya dauka ni ba musulmi bane ya tuɗe min sulke na da sauran kayayyaki ya je ya boye a wuri ya rufe da wani abu a je a duba wurin a dai boka na kai magada sako na ɗaukin sako na biyu ka je ka biya sarki mutum ya Abubakar ka ce lalle na mutu ina da bashi kaza da kaza da kaza a biya min bashi na wani da wani ne na ci bashin su lalle a biya su kar ka yadda ka farka fa ka ce mafarki ne kawai yace na ji mutumin yana farkawa sai je kai sakon nan wajen Khalid Khalid ya je aka bincika wurin sai aka samu kayan sa yadda ya faɗa da aka dawo gida da aka dawo gida ya isa aka yi sarwa Abubakar da sakon mamacin da ya mutu ne yake turo sako duniya kuma ya ga adadin kuɗin da yake bi bashi aka ɗubi kuɗin aka biya mutanen ba tare da hannun da shaida ba dan Allah wannan addini addinin ne in kai sai dai ne wani addini da wanda wannan ba ai ba wai ka ce ai kai inkarin karamomi ka to wannan sabit dai ba annabi bane waliyin Allah ne sahabi manzo Allah da haka ba za ka zama musulmi lalle mai bin wannan addini ba sai ka yarda da irin waɗannan abubuwa na karamomi in baka yarda da su to ne wani addinin can wanda yake addini madi sirf wanda yake na madda ne madda zalla bai yadda da komai abin da gani kuma ku to yake bi addini wannan kenan saboda lokaci eh ha
kawo sadaka Qur'ani ya musu addu'a Allah ya musu magana za mu ga shi ya mata addu'a Allah ya saka da alheri amin Allah ya biya bukata Allah ya jiga mu Allah ya da mana da shi lafiya Allah ya kiyaye shi Allah ya ja mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ja mana kwanan shi Allah ya ja mana kwanan shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kanmu ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ya saka wa shehunan mu alheri Allah ya dukkan musulmi maza da mata da yayi da bukatu Allah ya biya bukatu da bukatu dukkan musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya kada kafirai da wasu ban kafirci albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alamin dalil amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين